الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو رانا اللاربا أشرين دا دايا قوات الربيع الأول هجرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم a shekara uku, wanda ya daidai da ashirin da bakwai ga watan goma shekara ta ɗaya, gashi mun sake haɗuwa a wannan makaranta mai albarka domin ci gaban karatun da muke gabatarwa a kowane sati na wannan littafi mai suna كتاب تقريب الضروري من علوم الدين واللفر بابا مالمي الشيخ العلامة عبد الله غندو رحمه الله تعالى wanda darasi shine darasi na goma sha ɗaya za mu tashi babun fi saumi babun fi saumi bayan malam ya yi bayani akan babe da ya bayani akan zakka a satin da ya gabata kenan mun yi sharhi da bayanai akan abin da ya shafi zakka da kuma sharuɗan wajabcin zakka da kuma abubuwan da ake fitar da zakka gare su da kuma waɗanda ake ba zakka duk an yi bayani ina jin ko kuma an haddace kun san an ce za a yi jaraba to yau za mu tashi a rukuni na gaba shine as-sawm kun san yana daga cikin a rukunan musulunci to shi yasa yace babun ai haza babun wannan wani sabon babe ne fi sawmi ko fi sawmi fi sawmi zai karantar da mu ai fi ahkami saumi za a yi bayani akan hukunce-hukuncen azumi a takaice idan an ce asaumu filluga shine al'imsak kamewa daga wani abu shi ake kira asaumu kamar faɗin na na maryam inni nazartu lirrahmani sauma to nan lafazin sauma a nan ma'anarsa shine kamewa daga magana eh kamewa daga magana idan kuma an ce as-saum a istilahi na malamai suka ce shine al-imsaku anil muftirati ko al-imsaku an shahawatayil بطن والفرج آه والفرج الإمساك عن شهوتي البطن والفرج بنية العبادة wannan shine ma'anar azumi kamewa daga sha'awoyi guda biyu shawar ciki cin abinci kenan ko shan abin sha da kuma kamewa daga sha'awa ta al'aura duk abin da zai bayu mutum ya ci wani abu in yana azumi to an hana duk abin da zai bayu mutum ya yi abin da zai jayo mai sha'awa yana azumi to shi ma an hana a kuma hikima da tassa Allah ya shar'anta azumi Allah ya faɗa sai ya ayyuhal ladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum sai ce la'allakum tattaquna ya ku masu imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma al'ummomin da suka gabace ku su ma an ɗora musu azumi sai ce an yi haka ne kuma la'allakum tattaquna tabbas in dai za ku kiyaye ibada ta azumi to za ku zamo masu tsoron Allah masu kiyaye dokokin Allah kenan hikimar shar'anta azumi shine domin mu zamo masu taƙawa masu kiyaye dokokin Allah idan an ce attaqawa shine malamai suka ce imtithalul awamiri wajtinabun nawahi aikata umarnin Allah kamar wajibi mustahabbi da kuma nisantar abin da Allah ya hana kamar haram ko kuma makaruhi to wannan a takaice kenan to sai malam ya ce yajibu saumu ramadana bi bulugin wa aqlin wa sihhatin wa iqamatin wannan a ya kawo mana abubuwa da sai sun tabbata ne sannan azumi yau wajaba ashe azumi bai wajaba akan kowa ba akwai waɗanda azumi ya wajaba a kansu akwai waɗanda kuma azumi bai wajaba a kansu ba saboda wasu dalilai to dalili na farko mala ya ce ya jibu yana wajaba saumu ramadana azumin watan ramadana wanda shi muke fuskanta nan gaba watanni kaɗan ba su da yawa kwana ashirin da tara ko kwana talatin to wannan ramadan ɗin da yake maimaituwa duk shekara malam ya ce yana wajaba bibulugin da samuwar balaga in namiji ne azumi na wajaba gare shi idan ya balaga in mace ce azumi na wajaba gare ta idan ta balaga saboda haka yara ƙanana mazansu da matansu in dai ba su balaga ba to azumi ba wajibi ne a kansu ba sai dai malamai suka ce ana son a umarce su da yin azumi saboda su saba ga in yaro ya taso tun yana karami ya saba da azumi idan ya girma azumi ba zai ba shi wahala ba amma in bai saba da azumi ba sai bayan ya girma ko sai bayan ta girma to irin su ne sai ki ga ana ta rigima da su in watan ramadan ya tsaya in ma mata na sai su yi karya sai su ce a yi jinin al'ada su eh sai su fake sai su fake da wannan kuma alhali karya take yi wai azumi ne ba za ta iya ba in kuma maza ne sai su a yi sahur tare da su in sun fito garka su koma cikin ɗakunansu su sai biredi da coca-cola a cika ciki a shigo cikin gida ana wani tangaɗi kekin ɗauka azumi shi kai ashe ya ci biredi ne kai to akwai samarin da a haka saboda ba a koya musu azumi tun suna yara ba to shi yasa an ka ruwaito magabata suna koya ma yaransu ƙanana irin 'yan shekara bakwai zuwa goma suna koya musu azumi ke ko da za su kai sha biyar zuwa sha takwas sun saba to shi ne sharaɗi na farko saboda haka da zaran an ka tabbatar da yaro ya balaga to a tabbatar da yan ramadan ya zo ya yi azumin nan cikakke idan an ka tabbatar da yarinya ta balaga ta isa al'ada ko ta fara al'ada to a tabbatar da in dai ba jini ya zo mata ba to a tabbatar da ta yi wannan azumin kar a bari ta sha ko guda in kuka bari ta sha azumi kwaya ɗaya to ku Allah zai fara wa azaba eh to sai a kula da wannan shine sharaɗi na farko amma in ba su balaga ba to wannan ana iya ƙoƙarin a ce kila su yi kamar rabi ko su yi kamar goma saura sai su tsaya su huta wannan babu komai abu na biyu wa aqalin da kuma hankali idan an san mutum bai da hankali ba ba sai an ce ya yi azumi ba tunda kun ga ba ibada babu hankali ko saboda haka in mutum na da taɓin hankali hauka mace ko namiji to azumi bai waje ba na uku wasu hatin da kuma lafiya idan ramadan ya tsaya sai ya zan kuma kina cikin rashin lafiya kuma rashin lafiyan nan ba zai baki dama ki azumi ba ko kuma in ke yi za ki wahala wala Allah ciwon ya ƙaru ko ya daɗe ba a samu sauƙi ba kun san ana samun haka to azumi bai waje ba amma ko ƙwara nawa ke sha bayan sallah in ke samu sauƙi sai ki rama amma su waɗancan guda biyu da mahaukaci da ƙaramin yaro su ba sa ramawa amma wanda ciyo rashin lafiya ya hana masa ya azumi to shi yana da uzuri kamar yadda aya alkur'ani ta ambata cewa ku yi azumi azumi ya wajaba a kanku wanda ya kasance yana da ilimin cewa wata ramadana ya tsayu Allah ya ce to ya azumince shi sai ce wanda ya kasance matafi daga cikinku ko ya kasance marar lafiya daga cikinku to shi rashin lafiyan da ke cutarwa in an yi azumi to su su sha azumi amma bayan sallah su rama haka shi ma matafi idan za ki yi tafiya za ki je irin kano ko abuja ko Legas kuma cikin azumi ga akwai wahala to tsaya cikin gida ki ci abincin ki lafiya lau ba ki da matsala ki kama hanya ki tafi bayan sallah sai ki mi sai ki rama sai ki rama guda ɗaya kuma ranko ɗaya zaki sannan na gaba na'am to shi shi ya ɗora maka ne babu komi babu komai amma in bai yi ba shari'a dai ba ta wajabta mai ba in kuma ya ga yana iya ƙarfin halin yin abinsa shi kenan babu komi eh azumin nasa ya wadatar wa iqamatin da kuma zama shine kishiyar tafiya kinan ramadan ya bayyana kina zaune garinku to wajibi ne ki yi mi ki azumi ko eh, wajibi ne ki azumi amma wanda an matafi shi ne wanga da mun kai magana kansa to shi azumi ba wajibi ne gare shi ba amma in ya je na iyawa shi na iya hankulin yunwa da jirga-jirgar tafiya babu komi kun san can da tafiya tana da wahala za ki ga raƙumi ake hawa ko doki wasu ma ƙasa suke tafiya ko? To yanzu kuma ke ga Allah ya kawo mana mi sauƙi, akwai motoci, akwai mashin, wata motar ma wala Allah da es, sannan ga jiragen sama. Eh? Kunga tafiya ta yi sauƙi. Eh, to wanda shi ne. To sai a sharuɗan shi mi shi azumi. a wannan kenan duk da akwai na biyar da ya kamata ya kawo shine inqita'u damil haid aw nifas shine zanjinin al'ada ya dauke ga mace idan azumi ya kama kuma mace na cikin jini to azumi bai waje ba gare ta bal ma ko ta yi azumin bai ba ko sai ta jira sai jinin ya dauke sai ta yi mi sai ta ci gaba amma dai wannan da ta sha bayan sallah sai ta yi mi sai ta rama ko? ta sai a saurara duk da shi malam bai kawo shi ba a nan to yanzu ya kawo mana abin da azumi ke waje ba saboda shi washi rutuhu sharuɗan azumi wanda dole duk mai azumi ya kula da su niyyatuhu lailan ƙulla niyya azumi cikin dare kamin alfijir ya bullo misali yau yau laraba ko to sai aka yi sanarwa cewa yau ne ranar dibin wata na farko na ramadan ku ne mana surutu sai aka ce yau ne ranar dibin wata na farko ko rana ta faɗi kila zuwa magariba ko isha'i sai aka yi sanarwa an ga wata to da ke samu labarin an ga wata sai ki ƙulla niyya sai ki mi sai ki kulla niyya in ma ke bacci ne kila ke tashi wuraren karfe ɗaya ko biyu ko uku ko ma hudu ya zan dai alfijir bai bullo ba sai ki buga waya ko ki tambaya an ga ce miki ai an yi sanarwa sarkin musulmi ya yi sanarwa shikenan daga wannan lokaci sai ki mi sai ki kulla niyya eh kuma ba sai ke ce nawaitu sauma ramadana ba a'a a'a za ki kulla niyyar cewa za ki yi azumin ramadan kuma da ke kulla wannan niyyar ta isan miki har zuwa ƙarshen ramadan amma in azumin ya yanke misali kila ke biyar ko goma sai jini ya zo ke ga za ki dakata kamin watan ya ƙare kuma sai jinin ya sake ɗaukewa ke ga za ki ɗora to sai ke sake jaddada waccan waccan niyya saboda an samu yankewa tsakanin wancan azumi na farko da wanga na biyu amma in kika yi sa'a kila kina cikin matan da ba kasafai suke jini ba ma irin wanda za su yi wata biyu wata uku wata hudu wasu har wata shida ma akwai masu shekara ba su yi jini ba ya ga kin samu sa'a to da zaran ki wa ganiya ta farko ta isan miki kamar maza misali wanda su ba su yanke azumi ba to wannan kulla niyyar ta farko ta isa ba kowane dare in ki zo sai ke sake jaddada niyya ba eh ba wajibi ba ne amma in ya zan ko da kin samu labara an ga wata alfijir ya bullo kila ke ta sauraren a yi sanarwa ke ta saurare ba ki samu labari ba sai bacci ya ɗauke ki ko da kin holka sai ki ji ana ya kama ta asuba eh to za ki wuce haka nan za ki yi kamun baki eh za ki kamun baki in ki kamun baki ki wuce ba za ki ci abinci ba za ki sha ba idan bayan sallah sai ki rama wannan yinin eh ba ki da shi tun da mi ba ki ɗauku niyya ba amma inda ke ɗauku niyya dama ke kullu niyya sai ki kwanta sahur abba ki samu ke yi ba ko da kin falka sai ki samu an ta da kama ko an sallame sallah shikenan wuce a ɗaya zaki azumin kinanan dama shi sahur mustahabbi ne sunna ce mai ƙarfi ba sharaɗi ba ne Allah ya samu gani sai sharaɗi na biyu wa tarku akalin da barin cin abinci in ki ɗau azumi duk abin da ya shafi ci to ki yi mi ki nisance shi amma ayin rangon mai ire-iren ku mata masu dahuwar abinci ke yi miya to za ki iya lasawa ki ji gishiri ya ji ko magi ya ji in ki ɗan lasa tun da al'ada halshe da an aza mai abu za ka ji ɗanɗano ba sai ka haɗa ba ko to da ke ɗanɗana haka ki ji eh miya ta yi normal ta yi daidai sai ki tusuwa in ko ki haɗe shi kenan ke lalata azumin ki eh to an yi rangwame ga eh ko kuma ke dama kunu ke sa suga ko hura ke sa suga kina son ke ji sugan yayi tunda sai an ɗanɗana sannan ake ganewa ko ko kuma ke sa yaji eh kina son ki gano yaya makarin yajin to duka an yi rangwame amma kina ɗanɗana don al'ada halishi duk abin da ya taɓa shi za a ji to da ke ji abin da kike son ki ji ki tasowa ki sa ruwa daga baki sai ki kurkure to shine mai azumi baya mi baya cin abinci in kuma ya ci abinci inda gangan ne azuminsa ya kare eh malamai na mazhaba ko na mazahib sun ce sai ya yi kafara da ranko wadda ta ci abinci da gangan da rana tana azumi to za ta yi azumin wata biyu shi aka fara sai ka fara muna zuwa in ta yi azumin wata biyu sannan ta dawo kuma ta yi guda shi an na ranko kunga azumin wata biyu da azumin wannan yinin ita waccan ka fara kamar matsayin tuba take shi kuma wanga yini shi an madadin wanga yinin da ta ci abinci ciki wannan inda gangani in kuma da mantuwa ne su malikiya sun ce sai a rama kawai ba sai an yi kafara ba amma sauran mazahib su sun ce a inda da mantuwa ne babu komi saboda akwai hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya ci ko ya sha bisa mantuwa ya san mantawa ya tsakani ne da allah mantawa ya ba da gangan ya yi ba in kuma ɓoyewa ya shi da allah allah ya sani ko ba haka ba eh da akwai wadda za ta ci abinci wai sai ta zo ta yi fatawa ta san da gangantacci fa malam na ci amma bisa mantuwa sai ta ba malam ƙarya saboda ta san malam bai san gaibi ba to in ki ɓoye ma malam ya yi miki fatawa sai ce ai azumin ki shikenan babu komi da an ce wanda ya ci ko ya sha da mantuwa eh to babu kafara a kansa babu ranko to ranar tashi alƙiyama sai ke yi wannan rankon sai ke yi in ba kinan duniya ba sai ke yi lahira ashe gara kinan duniya ko bai sauki ba to amma in mantawa kika yi hadisai sun tabbata kan cewa a babu komai amma za ku iya jin wanda ya karanta irin su littattafai na malikiya na fiƙihu su sun tafi akan cewa za a rama ɗaya amma tun da hadisi ya tabbata to aiki da shi shine ya fi cancanta saboda haka abin da za a ce inda gaske ke san mantawa ki tsakaninki da Allah ke san mantawa ki eh babu komi ko yanzu kamar wadda za ta zo misali sai wai bayan ta cika ciki sai ta ce wai sannan ta tuna ga al'adar mai azumi zai yi wahala a ce lokacin da yake cin abinci bai tuna yana azumi wai sai da ya cika ciki ya sha ruwa wai duk bai tuna ba kun sa akwai waya ko? ta to bari mu ci gaba wajima'in da kuma barin saduwa barin saduwa da iyali shi ma sharaɗi ne idan a mace tana azumi aka sadu da ita ko kuma shi ke azumi sai mijinta ya sadu da ita to azumi dai ya yi ya kare shi ma inda gangan ne suka ce alkafaratu walƙada za a yi kafara da ranku shi ma inda mantuwa ne shi ma an yi saɓani wasu sun ce a rama kawai wasu kuma sun ce a'a shi ma dai za a riskar da shi akan babin ci ko sha bisa mantuwa saboda mi rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana da kuma hadisin rufi'a an ummati al khata'u wan nisyan wa mastukrihu alayhi an dauke laifi akan abinda al'umma ta ta yi bisa mantuwa ko kuskure ko abinda aka cilasta su ba da son ransu ba an rinjaye su an ɗauke musu laifi ba za a kama su da laifi kan wannan ba wa ikhraji maniyin da kuma barin fitar da maniyin ko ba a sadu ba in ki yi wani abu wanda zai sa mani ya fito ko ya yi wani abu wanda zai sa mani ya fito azumi ya mi ya kare inda gangan ne shi ma ranko da mi da kafara da kafara ko da yake shi zai yi wahala a ce mani ya fita ba da gangan ba tunda ba abu ne wanda ɗaya ke fita haka ba dole sai ya ja lokaci sai sha'awa dole dai sai an samu wani mi wani dalili to shi sa yana da wahala a ce shi wai babin kuskure ya fito ko sai dai a abu guda in mutum ya manta kwata-kwata ya manta da azumi yake yi sai an samu mantuwa wannan sai a koma zuwa ga saɓanin da muka yi ishara kansa waɗanda suka ce e babu komi tun da mantuwa ne au maziyin ko kuma barin fitar da maziyi shi ma fitar da maziyi yana mi yana karya azumi e shi ne wanda yake fara fitowa kamin sha'awa ta yi ƙarfi lokacin da sha'awa ta fara motsawa to shi yake fara fita in sha'awar ta yi ƙarfi to shi ne sai mani ya biyo baya to da shi maniyin da kuma shi maziyin da ya kawo kowannensa in ya fito da gangan aka jayo shi to azumi ya kare dole sai an yi kafara da ranko a fiƙihun malikiya au ƙai'in haka da barin ƙaƙalo amai tana azumi lahiya lau haka kawai sai ta yi wani abu wanda zai sa ta yi amai da gangan ba wai amai ya rinjaye ta ba ita ta jayo abinta to shi ma azumi ya yi ne ya kare sai an rama duk da shi ba za a yi kafara ba ranko kawai za a yi to sai ce fa'in fakkara idan mai azumi ya yi tunani ya yi tunanin sha'awa au nazara ko ya yi dubi na sha'awa dunastidamatin amma tunanin da ya yi na sha'awa ko kallon da ya yi na sha'awa dunastidamatin ba tare da neman dawwama ba ba tare da neman dawwama ba me yake nufi ya ɗan yi tunane na sha'awa kaɗan amma bai daɗe ba sai ya bari ko kuma ya yi kallo na sha'awa shi ma kaɗan amma mi bai dawwama ba bai daɗe ba sai ya bari to shi ne mala ya ce ƙaba faƙat sai mani ya fito ko mazi ya fito to ya rama azumi kawai tun da mi bai daɗe yana abin nan ba eh kamar misali mace ta dinga tunanin sha'awa a ranta amma ba ta jima ba to har mazi ya fito to za ta rama azumi guda ko kuma a ta dinga kallon mijinta ko wani abu ya motsa mata sha'awa amma kallon dunastidamatin ba a dawwama ana yi ba ba ta daɗe tana yi ba shi ma za ta rama azumi guda ɗaya in kuma ta dawoma tana yi ko kamar irin yanzu kila Allah ya tsare eh kila gulufin ne ta sa a wayarta sai ta bude tana kallo kuma tana azumi irin yan mata abinda yan mata ke yi yanzu kenan shi yasa yan da ya kira da waya to duk bayan kwana guda ki an shi wayan nan ki bincika ki gami a ciki lambawa a ciki saƙonni nawa a ciki bidiyo bidiyo ma wane iri wane iri wane iri a ciki ki dinga bincike eh in ma ta rubuta sunan da baki gane ba ke san dubaru suka yi sai ki ga an rubuta ma lamba x a rubuta b ko ke duba ba ki iya gane mina na an ka rubuta ko sai ki ga ɗaya rubuta ma lamba x x x to ta faɗa miki namba waye sunan waye wa adda ita in dai yayanta na dole ta rubuta sunan yayanta ko ta rubuta yaya ko kaninta ko ubanta ko ba haka ba in eh wasu kuma sai su yi dubara sai ai saving din namba ba a rubuta mata suna amma sun haddace namba saboda haka ana kira sun san waye to in kiga an an ta saving din namba a waya sai ki tambaye ta wannan waye wa'ad da wannan namba ta yi bayani in ba ta yi bayani ba sai ki goge ta in an rubuta sunan da baki gamsu da shi ba a goge ko ba haka ba ne akwai wani babban mutum ne to matan shi mata ne na addini mata ne na addini to in dare ya yi sai ta kira 'ya'yanta 'yan mata suna da wayoyi sai ta an so wayoyin sai ta amshi da an yi sallan magariba sai ta rufe wayoyin sai swahiya ta waye irin karfe goma na swahi sai a basu saboda ɓanna suke yi cikin dare ke kina can kina bacci ita tana can tana free call ko tana eh to an wayoyin nan ki kashe sai ki aji in su ya ta waye ido na ganin ido sai a ba su don matsalar da annan kuma an ka ce ba su zama da wayoyi to sai su dinga auren na ƙawaye da haka ko da ɗaya ke ba ta da waya to tana amfani da wayoyin ƙawayenta abin gara baki son ki baki son ta yi ana can tana yi shine illa da ya akwai mai son ta a bata waya amma dai a sa dokoki a sa sharuɗa kuma a dinga bibiyar wayat kuma a dinga bibiyar wa take waya da shi idan tana kusa gare ki sai an ga kira ta taɗo waya sai ta ke ga babu gaskiya ko eh shi yasa za ki ga koyaushe koyaushe waya su salar take yamma ba ta ringin sai a yi mata kira goma ba ki sa an yi ba ‘yan an turu saƙo ba ki sani ba saboda sun sa waya silent ko ba haka ba ne to wannan ba rashin gaskiya na ba in ba tsoro ba a sa ringin mana ‘yan an kira kowa ya ji sannan an kira ki ke koma gehe alamu kenan me ba ki son a ji abin da to duk wadda addaɗe ya ta ɗauki mataki in ba haka ba ko da kina ganin ta alamun kamar saliha ashe a ɓoye abubuwa sun riga sun lalace shi sa da yawa wasu iyaye 'ya'yansu sun lalace ba su sani ba da yawa saboda sakaci saboda sakaci ko to Allah ya tsare to shi da wahala ki ga budurwa da babban waya ba ta kallon gulufin yana zai yi waya Allah zai yi waya ko kuma ya zan ba ta kallon wasu hotunoni na fitsara Allah ya shirya da mu to in kuma mai azumi ya yi tunanin sha'awa ko kallon sha'awa kuma tare da dawwama hammazi ya fito ko mani to azumi ya kare kuma za a yi kafara da ranku an gane ko za a yi kafara da ranku misali kila ta bude bulufin ko wani fim tana ta kallo tana ta kallo tana ta kallo kila minti talatin awa daya har sha'awa ya zo to an bi ta bashin azumin wata biyu da kuma kwana guda in kuma ba ta iya azumi in ba ta iya azumi to sai mala ya ce kafara bi it'ami 60 miskina sai ya yi kafara ya ciyar da miskini 60 shine a dafa sa'i nawa ka, ka isan mutum 60 eh sa'i nawa ka isa su 20 go ba ha masu karamin ciki ba a ba su matsakaita ba masu ci da yawa ba kuma ba masu to an gane ko sai mala ya ce likulli wahidin muddun kowannensu sai a bashi mudu guda mun san mudu ai shine cikin takan hannu wannan mudun nabi da ake awo da shi to kowa guda za a bashi su sittin ɗin eh kowa guda in kuma ke dafe to sai ki dafa abin da zai ci za su ci su ƙoshi shi kenan eh eh mudu mudu ba sa'i ba sa'i wannan da muke awo da shi ko wangare da ake awon kono da shi mudun nabi ɗan ƙaramin nan to in kuma bai da halin ciyarwa au saumu shaharaini ko ya azumin wata biyu wanda mun ka faɗa ɗazu mutatabi'aini jerantattu guda biyu me ma'ana jerantattu guda biyu shine idan ta fara da watan ɗaya to ba a tsallake ko kwana guda tana gamawa da watan ɗaya sai a shiga na biyu shi ma ba a tsallake ko kwana guda idan ta yi watan ɗaya lahiya lau sai ta ce to bari in bari in huta sai na kai watan uku wancan gaba ɗaya ya roshe ko kuma a'a kila ta yi watan ɗaya da watan biyu ta kai ga watan biyu kila saura biyu ya ƙare sai ta ce bari in tsaya in huta to duk sun roshe sai an dawo farko ko kwana guda ababu ya cika wata biyu duk wanda an kai ya lalace malamai sun ce sai in wani dalili na shari'a kamar tana tsakiya yi sai rashin lafiya ya zo to wannan sai ta aji amma tana samun dama na lafiya sai ta yi mi sai ta ci gaba to sai malam ya ce au na uku au ko kuma itiku raqabatin mu'minatin ko yan tabawa mai imani mace ko namiji da yake yanzu ba mu da bayi ko shi shehu zamaninsa akwai bayi don an ce yana da kuyangi guda biyu tunda lokacin suna yaƙi sun yi jihadi da sauransu kamar sun yi jihadi irin na alwasa da irin na augi da irin na argungu to kun ga suna da bayi eh in an ka zo an ka yaƙe ku an ka ci ku da yaƙi duk matan ku sai a gargada a tahi da su sun zamo bayi eh ko da suna da aure da mazajen su to auren sa ya mutu yanzu shari'a ta kashe auren kun ji wani hukunci na Allah eh yanzu dukkan su sun koma bayi sai wadda an ka ‘yanta ta ko wanda an ka ‘yanta shi wa ya harumu akalu man shakka fi fajirin ya haramta akalu cin abincin man shakka wanda ya yi kwankwanto fi fajirin wajen fitowa alfijiri misali ke tashi kina son ki yi sahur ko sai kike shakka an yawai alfijiri ya fito ko bai hito ba kusa ana samun irin wannan matsala to a nan tun da ke samu shakka haramun ne ki ce bari in yi sahur a'a sai ki kaddara kawai alfijir ya fito sai ki yi saje sai ki wuce don yana yiwuwa in ki ci sai ya zan kuma alfijin din ya fita to shi yasa an ka ce ma haramun ne ma ki ci abincin sahur wannan lokaci tun da kina shakka alfijiri ya fito ko bai fito ba eh kamar wadda ka kwana cikin gida ita kadai ba ta da agogo ba ta da komi sai ta tashi kuma ga duhu kila an ɗauke wuta sai tana shakka tana ganin kamar kamar an yi assalatu to shi kenan sai ta kame bakinta sai ta yi saje ta bar ma Allah au gurubin ko kuma ɓoyewar rana kawai mutumin da yana son ya yi buɗe baki sai ke tunanin an yawai rana ta faɗi ko bata faɗi ba musamman irin mata da a cikin gida kun ga ba sa ganin faɗuwar rana ko to shi ma haramun ne me ta yi buɗe baki sai ta tabbatar da rana ta faɗi ko yawwa ko ladani kiji ya yi kira in dai ki samu shakka kike ganin kamar lokaci bai yi ba to ki buɗe baki in dai shakku ya shiga ki bari sai ke samu yaƙinin da akwai ladanai yan mazari haka waɗanda ba su kiyaye lokuta to shi yasa an ka ce sharaɗi kamin mutum ya zalli ladan sai ya zan ya san lokutan sallah don kan hije shi kira lokaci bai ba domin in ya yi kira lokaci bai ba ke ga ya wahala mutane to sai malam ya ce wa ya ƙaldi faƙat in ko ya ci ba an ce haram ne ya ci ba to sai ta ruhe ido kila ko da ta kwanta tana jin yunwa kuma ga shi ta tashi tana shakka ba ta yi sahur ba tana shakka alfijir ya fito ko bai fito ba sai ta ga cewa in ta wuce za ta wahala sai ta ɗan jayo abincinta ta yi sauri ta ci to bayan sallah ta rama guda sai ta kai shi amma an bi ta bashin guda ko kuma rana tana shakkan ta faɗi ko ba ta faɗi ba sai ta ci abinci bayan ta ci abinci sai ta bayyana ashe rana ba ta faɗi ba to ta rama shi ne ya ce illam yusadif in bai dace da lokaci ba amma in ya bayyana lokaci ne ko da ta sha cikin lokaci ne wannan babu komi wal mar'atu matar da shakkat ta samu shakka hal tahurat shin jininta na al'ada ya ɗauke ko na haihuwa ƙabla alfajir gabanin alfijir au ba'dahu ko bayan alfijir to wajaba saumu wal qada'u wajibi ne ta yi azumin kuma wajibi ne ta rama azumin misali ta kwanta tana da jinin al'ada sai jinin ya ɗauke kila ƙarshen dare to amma sai ta samu kwankwanto shin ko da ya ɗauke cikin dare ne ya ɗauke ko ko a bayan alfijiri ya fito ina jin wata ta taɓa irin wannan tambayar wadda ta ce yana yiwa jinin ya ɗauke ko ya ɗauke ne ta ce ba a sani ba ko ya zo ne ba a sani ba ana samun irin wannan ko yauwa kila ta kwanta cikin bacci amma cikin dare jinin ya ɗauke kuma ko ta tashi alfijir ya hito amma ba ta da yaƙini shin ya ɗauke ne kamin alfijir cikin dare kenan ko ko ya ɗauke ne bayan alfijiri to yanzu na harko dole ta yi azumin tun da babu jini dole ta yi azumin sannan kuma bayan sallah wata rama saboda wancan wancan shakka kun fahimci abin da malam kanuhi eh saboda ba ba abota da kwankwanto eh domin yana yiwa in ta ce a bare in dauka jinin ya dauke tun cikin dare to yana yiwa bayan alfijir ya dauke in kuma ya dauke bayan alfijir ke ga babu azumi eh tun da jini ya zo da safe amma in ya ɗauke ne cikin dare to ta samu tsarki saboda haka tana da damar ta yi azumin wannan yinin shi ne waje ba saumu wal ƙaba'u waga tufira an yi gafara galibu ƙai'in da wanda amayarin jaye shi yana azumi sai amayarin jaye shi bai shirya ba to an yahe mai azumi ne kenan nan lafiya lau au zubabin ko wanda ƙuda ƙuda ya rinjaye shi irin masu buɗe baki suna hamma ba su rufe baki sai kuje ya zo ya shige ba da gangan ba to babu komi azumi na nan lahiya lau augubarin augubari sani'in wa ɓariƙin ko kuma wanda ƙura ta aiki ta rinjaye shi kama kila shara take yi ko gyaran gida sai wannan ƙura ta taru sai ta shige mata cikin hanci ko baki kusa ana samun haka ko to in dai ba da gangannawa ba komai waɗariƙin ko ƙura hanya kila aiki ake yi ga godabi sai aka tadda ƙura ita kuma ta biyu sai ƙura ya buge ta ko hayaƙi na abinci kila ta kunna wuta sai hayaƙi ya abin nan ya tashi to wannan duk dai an yi afuwa wani dai ba an so ta ta'ajilul fidiri a gaggauta buɗe baki abinda a sunna gaggauta buɗe baki ba a son a yi jinkiri inda an tabbatar da rana ta ɓoye wata akhiru suhuri kuma an so a jinkirta sahur shi sahur ba a son a yi shi farkon dare can ƙarshe ƙarshen dare ake son a yi shi shine sunna wa kaffin lisani sannan kuma mustahabbi ne mutum ya kame halshensa an mubahin daga faɗin abin da ahalat menene a wacce magana ce ta halat to musa a'a wadda ba wajibi ba kuma ba haramun ba halat ne mutum ya faɗe ta ba wajibi ba ne kuma ba haram ba ne kuma ba makaruhi ba ne to ita musahabi ne shibarta eh kamar hira kamar kina azumi sai ki zo kina hira da abiki yake kuma maganar da yake ba ƙarya ba ce ba saɓon Allah ba ce ba wa'azi ba ne ba karantarwa ba ne eh eh wanda kike da tabbacin amma haka yake eh babu ƙarya don in ƙarya ta shigo ya zan haram to wannan kan haramun na a bari kenan mai azumi ba asun yana mi a yana ma yawan eh hira sai dai in ya zan maganan nan ta shahi addini kamar karatun ƙur'ani ne ko zikiri ko salatin annabi ko tasbihi ko karantarwa amma haka ɗaya ke zo ana hira a'a bai yi ba ko ki kunna waya kina sauraron waka ba daidai ba ne mai azumi bai wa'annan abubuwa ko ki kunna abin kallo kina kallo ki rage lokaci duk wannan kuskure ne sai dai in wa'azi ne ko kira a karatun ƙur'ani wata ajilu qada'in kuma an so ga wanda ake biya bashi azumi ya gaggauta biya yanzu akwai wata tun azumin da ya wuce ana bin ta bashi ba ta rama ba ko wai sai ramadan ya zo sai kaga ana ta rigima to abin da ake so da da zaran an yi sallah to ana son ki gaggauta saboda ko da wani sabon wata zai zo ya riga ke biya bashi eh to sai babin fil hajji wannan babi zai karanta bai da yawa zai karantar da mu bayani akan aikin haji tsora minti tsora minti goma babin fil hajji babi mai bayani akan aikin haji yajibu marratan shi azumi aikin haji sau ɗaya yake wajibi ala kulli mukallafin ga duk wani wanda an mukallafi shine baligun aqilun wanda ke musulmin wanda ke da hankali musulmi mai hankali kuma baligi mace ko namiji to in yayi sau ɗaya ya yi mi ya ji da farilla in zai koma na biyu sunna in zai koma na uku musahabi yastati'uhu amma kuma ya zan yana da ikon yin azumin in bai da ikon yin azumi bai waje ba gare shi ba tunda Allah ya ce walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila kun gani Allah ya wajabta aikin haji ga mutane amma wanda ya samu iko to istita'a din nan kala biyu ce akwai ta ƙarfin jiki lafiyar jiki saboda haka yan an ka biya miki kujera kuma ke ke san baki da lahiyar da zaki je ki iya yin aikin haji to aikin haji bai waje ba gare ki ba sai san da ke samu lafiya shi yasa irin tsofaffin da an ga san ba su da ƙarfin yin aikin haji ba a biya musu kujera don ko sun ji abin da ya kamata su yi ba su yi ko ba haka nan na ba amma tun da an mai da aikin haji yayi ita dai ka a ce ta mutu bata tayi ba shi na eh ita dai ta je dai ta ga makka da madina to in tattahi ba ta yi abin da an ka ɗora mata ba yawo ɗe ta je ta yi ta dawo babu lara ba ta da bambanci da wanda ya ta Legas ko kano to dama hikimar zuwa a yi bauta ita kuma ta je ba ta yi bauta ba amma dai ta dawo ta sayo haurin makka ta sayo zobe da sauransu in an ganta a ce hajiya kun ga hajiya a suna amma a aikace in don so tari da muka je zaki ga wasu ana ɗawafi ba sa yi duk irin wuraren da ya kamata a je irin hawan arfa da adda wahalhalu zama zuwa mena da sauransu duk ba sa zuwa suna can masaukayensu suna tabbacinsu to da haka suke amma ko da ke shekaru inda kina da lahiyar da za ki iya wa'annan abubuwa ba komai sannan na biyu kuma ki tabbatar da ke samu ilimin abin da za ki don da yawa masu zuwa aikin hajji za ki gaba su da ilimin abin da ma aikin hajji ya kunsa aikin hajji na da rukunai yana da sharuɗa yana da wajibai yana da abubuwan da ke lalata shi to kamin alhaji ya tafi ko haji ya ta tafi yana da kyau ta zauna ta san su kakki tafi ɗaya ido rufe in fa ki tafi baki san waɗanga abubuwa ba shi ke sa a samu matsala da ke ji an biya miki kujera to ki ɗauko malami ya dinga karantar da ki ya ake harama ya ake niyya ya ake talbiya ya ake ɗawafi nawa ake yi hawan arfa kwana mina da makamantansu duk a koya miki ko ba haka ba ne suna zuwa ko to masha Allahu to lallai wannan yana da kyau to Allah ya taimaka sai mala ya ce faliyanzur sifatahu a mai karatu ya kalli siffar yadda ake aikin haji man aradahu wanda ke son ya sanya ake aikin haji fil mutawwalati a cikin littattafai masu tsawo manya manya manyan littattafai irin su risala irin su askari irin su muktasar to can ai bayanin yadda ake aikin haji in mun kai ga wayannan littattafai duk za ku ji bayanai amma nan tun da takaitaccen littafi ne shi yasa malam bai dogon bayani ba to sai shafi na sha ɗaya shi ma bai da yawa alƙisimu asalis amma muna iya bari ne nan ko? to to alƙisimu salisu kashi na uku yanzu dama littafi ya ce kashi uku ne mai na ɗaya shi ne mi tauhidi mun yi na biyu shine mi ibada yan saura kashi na uku eh an yi tauhidi an yi ibada irin su tsalki sallah azumi zakka duk ba mun yi su ba to yan saura kashi na uku shi kuma bari mu ji ya ce mala ya ce al-ihsan sai bayani akan kyautatawa wa huwa an ta'budallaha shine ka bauta ma Allah ka annaka tarahu kabar kana ganin Allah fa'in lam takun tarahu in ka kasance baka ganin Allah fa'in na huya raka, to shi fa Allah yana ganin ka. Na abin da ake so waɗancan ibadu da sun ka gabata, to ki kyautata su, in za ki yi sallah ki ji a ranki kamar ga Allah nan kusa da ki yana ganin ki, kuma ke ma ki ji kamar ga Allah nan kina gani. Ke gaba za ki yi kissa ba ko? ko mai aiki ki ɗauko ki tsare ta kissa ta aiki ai za ta yi mi amma da ke ba ta aiki ki ta heki to shi yasa ake so duk sanda za ki yi wata ibada ki ji kamar ga Allah nan kusa da ke in duk da ba kya ganin shi don ba a ganin Allah nan duniya sai lahira ga masu imani to ki ji a ranki shi Allah yana gare ki in ke abin da ya saki daidai ya gani in baki daidai ba kuma ya gani to ciki malam zai yi bayani akan tuba da sharuɗan tuba da yadda ake tuba da wace tuba ake karɓa da wadda ba a karɓa saboda haka littafin ya yi kusan ƙarewa insha Allahu ba mu wuce darasi biyu ko uku sai mu ƙare littafin nan za mu taƙaita abin da muka faɗa ya zama daidai Allah ya sa masa albarka kuskure kuma Allah shi yafe subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh